وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدعو الإسلام أخوة وأن المسألة في البركة إن شاء الله نا النور الذي له تكون أبوجا لو كانت جنة ويعطاك إن شاء الله نتمنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنك بسنة الشمائل المحمدية لتعلمون وأيتان أن سوى الله سبحانه وتعالى لا مشك بركة kamar kullum muna masu farawa da kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassarawa daidai ya ba mu ikon aikata daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan abin da muke karantawa a wannan littafi na jama'in nabi ya zama hujja gare mu ba hujja a kan ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan musulmi Allah ya ba mu ikon koyi da shi dukkan ainihi da kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon haɗuwa daga gare shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon kauna da soyayya da biyayya zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ni da ku da dukkan masu sauraro da iyaye mu da malaman mu Allah ta'ala ya ba mu ikon mu fassara a gidan aljanna a ci gaba da darasi a cikin shafin mu na Shabaka Muhammadiyya na Imam Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidhi rahmatullahi alaihi bisa ga korewa da ya da amincewa da Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna cikin babi na talatin da uku babu ma da ake na alƙuri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babi da yake bayani akan fesawa ko sanya turaren manzon Allah tsira da shi tabbata a gare shi a wannan babi mun yi bayani akan hadisai da dama da suke bayyana mana turare falalarsa da kuma darajar almis kamar asiya musi almis mafi falala a ciki shi ne almis kuma mun karanta shafi ya halitta yana da yan karamar balba ko kuma karamar bandaina ko karamar kura ne cikin turare a ciki sannan mun karanta hadisi da ke karanta da mun cewa biyayyen halitta sai ba da abinci saboda gari shi an ba da turare baya ne da shi wato baya cewa a'a matukar an bayar to insha Allah wa ta'ala zai karba daga shi a wani wakar da su ne aka yi ba su da su da ba a ne da su na farko idan an ba ka kilo ko kushin ka zo da mutum ya ce ga dan abu nan dan kishi gida ne kada ka ce a na biyu turare an ba ka kada ka ce a na uku akwai dolo in an ba mutum kada ya ce a mun yi bayani mai tsawo akan fadalar wannan mun tsaya kan hadisi da ke bayanin kashe-kashen turare bangaren maza da bangaren mata cewa tsibo rijal ma zahara riku wa khafiya launuhu wa tsibo nisa ma zahara launuhu wa khafiya riku cewa turaren maza shi ne wanda kanshin su yake bayyana amma kuma bai cika nuna wa a cikin kaya ba wato kaya bai cika bayyana a iya sa turare wani a cikin shi su kuma na mata turaren su ana iya ga launin a cikin nan saka amma da yi ko bai da karfi matuƙa da gaske mafu tsayi to mun zai ake nan mun yi kwanan jiri za mu tashi akan hadisi na gaba da ke da alaƙa da hadisi na baya da muka ji a kai sai mu haɗa guda biyu insha Allah ta'ala mu magana a kan su حدثنا علي بن حجر قال انبانا اسماعيل بن ابراهيم عن الزهيري عن ابي نضره عن الطفاوي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعناه وانا حديث يقول علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم عن الزهيري بن الإمام الزهيري أن أبي نضر أبو نضر عن الطحاوي عن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لا يؤمن تبرع كريشي مثله مثال كان حديث بايع لمعناه أجل معنى ولا حديث wannan shi ne darasi na hamsin ke na yau ko muna ashirin da watan rajab ashirin ne ko ashirin da hudu ga watan rajab hijira shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in ramadan ya mutu da wata kada insha Allah اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ولا نتفادى فرصة أربعين zuwa ga Ramadan insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya kai mu ga wannan wata a cikin imani Allah ta'ala ya samu wanke lafiya Allah ya samu a cikin bayan da ake gafarta mu a wannan wata mai albarka to haka ali nabi daga annabi tsira da yin shi tabbata a gare shi mithla ko misalin sa bi ma'ana wa ma'ana wannan hadisi na sama wannan hadisi da aka karanta a daidai yanzu a cikin iya da rauni kaɗan a cikinsa amma yana kira matsayin hasan da biyu wa jawahiri hanyoyin sai da aka tara yana ta matsayin hadisi da yake hasan musamman riwaya ta sama da kuma sai aka tsara shi ne gabata shek muhammad nasir ne kuma zai ci tafsir shafi da shi da kuma sha takwas ya ce hadisi yake yake ingantacce haka kula da wannan yana inganta da kare karfin da sama da shi shine ce hadisin ba abuwa turaren maza iya da karfi amma bai bayyana launi a cikin kaya sai ka sa ido wasu kada da kake gane cikin kaya da bai gurbin turare amma turaren mata ya fi bayyana launi a cikinsa na amma kuma ƙanshinsa bai da tsananin ƙarfi mafu tsaye da ne ne matsayin sanya turare ga mace da tare tun da ana nan ce ga launin turare mace na da turare ne da ta sa sai ta fita da ne ne matsayinsa na'am na'am haramun ne to ya dace a koge wanda kada ka ce haramun ne ba duka sanya turare a gidan ya zama haramun ba idan mace za ta sanya turare da ita a gidan mijinta ya zama za ta ci karo da wasu mazan da ba za ta ba to a nan yana iya haramuwa saboda hadisi da muslim a kan kuma ya rai hadisi da dari hudu da arba'in da hudu da dari tsira da hudu da bata kai cewa ayyuka a sabar makurar fara ta shafa a nan insha al'adira idan mace ta sanya turare ba ko irin da kan shi wanda suke sawa a lokacin annabi ta koda sallar isha ne kar ta zo da ita da na me da ni saboda ai wannan lati akwai maza to in ka sa turare da maza to a wannan babin ne ba su ce ba ya kai matsayin haramun Allah ta'ala ya haramta banda wannan akwai hadisi da shi sadi sadi mutum da hadisi na dari da arba'in da biyu da ke bayyana jami'ai duka ana iya kai abu da yin zira in ta sake turare ta je wajen maza su da dukkanin cewa inna al-bakata idza ta'akhara fa kharajat wa kana an-nasu dhima fa hiya kana wa kana wa fi riwayatin inna al-bakata idza ta'akhara fa kharajat li yati li turiha fa hiya kana wa kana yani hiya zaniya idan mace ta sake turare sai ta fita a riwaya ta fita ce ta kanta da kai cikin turare ita manufar da take ta ashara duk inda ta wuce a cikin kare sai ta sa wani kare ta jige zuwa ran irin yadda mata ke zuwa taro kana kana ko suna da kuma ya na fara ne wace zama duk inda ta wuce ko ta bayan ta wuce kai shi sai ya sa ka fiye da ka sai dai ta kai sa ka sa ne ka ta kai ce amma kai shi dole sai ya ja hankali ka to za ka a hadisi da ni da rashin da shida sai ce a cikin sahihul tirmidhi sai ce fahiyar kaza wa kaza ita kaza da kaza ne mai ruwan yi hadisi ne imam abu huraira abdurrahman bin sarfa radiyallahu anhu yace ma'anar hadisi shine ita masana ce don tsarabin hadis aka rabi marawa kullum wanda ya ruwaito hadisi a ƙa'ida ya fi kowa sanar da kikalin ma'anar abin da ya ruwaito mafu bai da wannan malamai suke ta sake fare ga mace don ta fita maza su ji kan shi din yana kaiwa matsayi zuwa da haramu amma akwai hadisi da yawan sun sani ko hadisi da wata hadisi da dubu daya da dari takwas da ashirin da yake bayyana cewa an samu sai su ɗan saka a jikinsu haka kamar wajen hamata tsakanin sunoyi saboda maganin kada zafi ya yi wa da ake a cikin su daga hamadi sun sai wajen kira da su saka mai tsoron kaya a kai da wata ba da yake da gidan wani da take faru mara karfi a cikin kayanka sai ta samu hijabi yalwatacce da ba tare da ta tona dare da cikin da shi ta sa a cikin da ita ya sa kanta da hamadi idan su ba yi tare da cikin ta a rasin da babu ne idan ba ta safai sun saka sun rufe a ba da sharadi ya zama kai shi wanda ke kuntawa ba zai ba yin magana ce ta zauna gaban namiji ne ko ni da zai kuma da kowane wurin da ake haɗuwa da maza a magana mafi inganci na tsarin gami sanya turare a wannan hali yana kaiwa zuwa da matsayin haram mako tsayi sannan an tafi shi in ba ka wasu zai a cikin fatawa ta sace jiki na goma shafi na arba'in shafi na ne idan wani yi wani kasa ta bari a cikin gidan mijin ta za ta je wani ta amma daga fita a gidan mijin maybe shi zai fita da abota ya kai har inda za ta yi taron ta dawo da mata kawai take ta kasuwa babu namiji duka komai na mata ne amma mijin zai kai ta abota ko kuma ɗanta zai kai ta abota sai ka sai ta turare amma inda da ne mata ne sannan zai ba sai wannan zai ce in ya tabbata mata ne kadai a wurin Allah ne tabbata in dai ita za ta ce kan babu saduwa da namiji daga fitar da a gida har zuwa wurin saboda illa ta shi ne kada namiji ya ce da da hankalin ba don matuƙa da gaske turare na jan hankalin mutum in dai mutum ya ce shi to matuƙa ba ko ko iya da tasiri wajen ne na wajen jan hankali sai yana da tasiri wajen jan hankali haka akwai tafiyar da ake yi wurin kusa ga kuma za mu tara cikin da za su ba baniya shafi na da dubu ɗaya da ɗari da goma sha biyar a kan menene ba sai mace da zan yi tare da ita abota har kuma ta dawo ba sai za ta abota ba mai da mijin tare da gida ba iya kai ta wani shago da sai kaya a Abuja ko kuma abuwa ta raka shi da suka ce sai ta zauna a abota sai yi mai shopping sai so suka da sai ba da ta abota ba sai ba ta wani sai ta halatta to za ka kinta da ba su ke bayyana shi ne abin da ke karantar da sanya turaren da shi ne haɗuwa da maza amma da samu ya fi a wannan fita ba wani tsammani da ake na cin karo da namiji to a nan halatta a ta a mazan ba ana doge ba in za ka su ɗan tare wanda ba ya ɗan su turare da ɗan tare da shi ba damuwa ba ne in za a ka haɗa ma'aikinka wani ba haramun ba ne kawai inda ake haramta wata haɗa wata tsakaninsa da ita akwai halarcin yin aure idan auren ce amma dukkan wanda ya zama damar ko an gaba ce gare shi kamar ɗanta ko babanta ko cikanta ko kakanta wanda ba da su da ba a harkar harkar wanda na ke bantuwa ne gare na ga waɗanda suke tsakanin su akwai aure amma ga da sai zama ana samu rashin tarbiyya akwai wanda amma sai zama wani akwai zargi tsakaninsa da ita ya halatta ta kare a wurin bai halatta ba wannan bai ƙa'ida ta malamai shi ne gida ta da halalu yanzu ila harami ta da zalika halalu harama idan asalin abu halal ne sai zama halal ne idan aka halatta zai iya kaiwa zuwa ga aikata haramu ko halal yana kai matsayin haramu to yasa ko da ya halatta ya ba ce wata za ta yi tafiya ga muhammadin da amma kare ta ko wanda sai zama akwai wata alaƙa da aka gani tsakanin da shi da bai dace ba to a nan baya halatta ya raka ta wanda asali muhammadi ne gare ta amma saboda wani abu da aka gani da bai dace ba ko wani abu da aka kama da bai dace ba ba da kuma matsayin sa na muhammadin ya tashi to na ka bazai zama muhammadi gare ta wata nan ana yi da tafiya ba mafu bai ana yi halin mata yadda aka so sanya ba shi ne a gidajen bazansu wanda shi ne abin da aka so wata da nuna isa ta nuna iya gayi da kura a daka shi ne an gidan mijinta ta yi wanka ta yi gayi ta sa turare ta kura a daka a gidan mijinta amma gaskiyar magana ko yadda aka ce su yi ni da kai ma haka aka ce mu musu ibn abbas radiyallahu anhu idan ya kura a daka yayi gayi to ba wani ne ba gidan mijinta ya ce ina yin iyali na kayi da kura alaka yadda nake son da mun kayi da kura alaka gaskiyar magana a wannan bakin ba ta so yin su gari mutane nawa ke kayi ya ɗauko hukula lafiyayya ya karya ya sa ya ɗauko kaya wankan kugo gabu ya saka ya kura a daga daga da a sake ya fesa turare ya saka ya samarar ya sa agogo ya yi komai a cikin zaka ne sa ya yi zafi da jami'a wata rabar da rabar da tana da yi so sai ya sa ba wani ke wata fi rabar da wani da wani shafu mun bi su bakin magana sai mu yi su fara su ba su gane ba ba mu muna musu yi wa kan wadanci muna yi kudu na wake yi mafi ya yawa a gidaje yau sirri lafiyar gida da kuma tabai ta daga ya shiga gida da kama su su yi kafi sai da kuma wani kan jiran wato wata gida sun kai da sauki su zafi gaba da shi da wata riga tun kana zuwa yake kan a yara da yiwu da yake ji mata kama gudu tare ba su sai saka to shi ne kayan zaman gida ba nan goma mai adalci ba ko da ba zai kuma duk bai zama kayan da muke zama mun da cikin shi akwai hukunta ba in ba da zabe kake shi a tsaye masu kyau ka samu kamar sai guda bakwai ko goma ko sha biyar kawai da zama gida ne in ka fita wannan kana da kai kawai yadda tsira ne sai ka ɗauko da dai ɗan adakar sama sama sai ka zauna a nan amma ba ya zama wani ka zama gidan ka kullum guda ne ba ce kullum ina tsaye kai maka kafa ne ka zauna lafiya ba a gaskiyar magana yadda gaya yake burge ka a gidan da ko wani abu a kan hanya ka ga gaya ya burge ka to haka gaya yake burge mata idan ba ka mata gaya da kin ta samu jarraba wani abu da hankalin ka ka ba da gurma wajen mutar da ita daraja ka ba duk inda daga an yi gaya da suna ta ake ce gaya ne zama ne ta sa haka ake yi zama a gidan ake wata amma kada ka ci Allah kuma a gida za ka zaura ba ta ba sai ka fiye da turare da ce kan da gida ina ka zaura ka ce amma ni sun sai da wanda ina da ina ne ka ce a zama gida ne wanda musamman nan da shi na ke sawa da ka zaura da ka gida ne ka yi to sai ka ga dogon ya tana kara samun yawan ya na kyau sosai amma ba ga kuma kullu riga ne ban kabo da su da jin kamar hayaki ko ba hayaki ba ne su fadi da jin da dare ba kai ma na sa abun ne ba saboda za ka ce namiji ya rika in zuba cikin su tana tashi daga san hayaki ne ake kona ice to ka san aiki ba kuma ka zauna ba daga wannan najira Allah ta ala ya samu ya حدثنا محمد بن خليفه وابو بن علي قال حدثنا يزيد بن سعيد قال حدثنا حجاج عن صواب عن حنان عن ابي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضي احدكم الريحان فلا يرده لانه خرج من الجنه قال ابو عيسى ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث وكان حديث يقول محمد بن خليفه لعمرو بن علي سوبي سنة حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع يا باب الأباري قال حدثنا حجاج إمام حجاج يا باب الأباري الحلال الحلال عن أبي عثمان النهدي كما أبو عثمان النهدي قال يزيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زمن سيرا لكن سفر جريش إذا أعطي أحدكم الريحان إذا أنا ما أعطيكم كوتا على الريحان فلا يرد كدي بيدش كدي أما كدي رجل لأنه من الذي خرج من الجنة أحد سيابقون إلى الجنة ولين حديث ولين قرأت الرحال ما لم نعم ما لم يكن قال وكنا غير بأكرت إسناد الحديث يعني إلا كبير مسلم سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة واخذها السيد في الامه حديث الكريم وكيف تدخل شيخ محمد ناصر بن مالك الثالث زياده مثلا abun da ya tabbata hadisi da ke da inganci bai zo da riwayar raihan ba ya zo da riwayar mai asli shi ne hadisi imam abu dawud da imam Allah hadisi da dubu hudu da dari ɗaya da saba'in da biyu da hadisi tsira da hadisi saba'in da biyu da fi za ku yi ba ala a da kuma biyu idan aka yi jira su kawai ga ɗaya kuma na yi wata kuka ne bai da لماذا تقول لأنه طيب الريح وخفيف المخمل وملك إنك ما وزيوي كوتن قلبا فرعي هذه كفره saboda na farko shi balban turare iya da kanci sanda na biyu ba da wahalar nauka zai yi wahala sun yadda ka daura rage da sun ka ce ga balban turare ka karbi kuna ne gara rage su wani nauyin kirki mafu sai zama da turare akwai kanci kuma mutum akwai hadisi da mutum ba fara wato buga misali na sauran Allah tsira da hadisi da mata gare shi ya kara bayyana mana درجة مرارية مثل جليل الصالح وجليل السوء تحادث الجنس ولكن الخير الذي سيقال الأبوكي نقري لنبنزا وكما تشبه زوجين مراريه na almiski da kuma mai kula suka biki wanda yake maki a da mace in ka zauna da mutumin da ke sai da turare ko bai dauke da turare ko ya samaka ko ka tsaya ko kuma kai shi yau da gobe da wancan kayan sa da duk wanda yana shagon da ake aure turare ba ya fi ƙarfi ba turare a cikin ba in dai za ka yi ta aunawa da ya mota aunawa da ya auna kai kan ka kai yin kai a nan yake to shi ne albarka da alherin zama da mai sai da turare ai a nan ba asalin turare ne ke da shi ba ya bayyana saboda ajin barkin da ta sanar an sami ne wa kuma tsari da ke tsofarin ya tafi a kan mutum kan ke tambaya duba kuwa ne ne abokanan su abokanan ta da suke yawo tare kowane mutum kana gane halin sa da ya kuma hada da abokanan sa idan abokanan sa ya tafi ne domin ba ta shi kake ne idan abokanan sa ya giya ne shi ma kana ne idan abokanan sa ara ko bi ne ba ta shi ba ara ba ne to saboda shi kan adam ana gane shi ne da kuma ne ne abokanan sa idan babu compatibility na sana'a abokanan ba ya yi in ya zama kullum shi tunanin sa a duniya ya ji wajen caca kai kullum tunanin sa kaje ka ji tare da abin ko wani masallaci to ba zai fara ka ba saboda ba kai tarayya ba da wani ba ko yawo ba zai ka ko tv ba zauna ta yi duro shi da sai ka ji ce ta ake caca ne da su da ake wani to a kan da farko ko sai ku saba da suna me yasa kowane mutum da irin jama'a da yake abokan da suke yawo haka ke gane shi wane musulma da ne bayyana aboki na farin da yake kamar wani miskin turare ke haka aboki na fare ya shaidu na fare ko ya koya maka da biyu ko ka koya maka sani ba ko kuma yau da gobe saboda zama da shi har da biyu su gaske ba ababe da dama na daga mutane sun koya a gaban iyayensu ba tare da sun karanta a shafi saboda ne saboda sun zauna gaban dattawa wannan halin karancin dattawan da suka yi ne ya sa wanda yi magaban dattawa na farai za a ga ko da ya za da cikin halayen salma wanda samun abusawa ko da ne ga kuma za a ga saboda yau da gobe halayen dattawa na karanci ya ce da su da suke matarsa ya sa kullum nake bukata mu rika zama da mutane da farai a da ce abokin manza da mutum kuna zura muke ne ko ka ce kuna maka kayan ka ko kuma wani kayan iya na ne ba haka za ka waye kai in dai kana da wani kusurin a wajen da ake kuna zuga har yau da wata da kuma sai da gani ka tsaka ma da in ba haka ba in ka wuna wani kuma da ibada ta yaki kake to haka kuma yake shi ne shi kan zama da mutum sassa tun kana kyamatan tabi'un da yake kai ba sa har ka fara koyi da su ba ka kare ba tun kana yi kana ce inna lillahi abuzu billahi subhanallahi ana waye gari ba kai ba ana yi da ya kake kuma tsarrafi kan tsari wanda ya da sabon Allah ana yi ta ke sake jikinsa zai kai mataki a nuni ki sabon Allah mafu sai kula da wannan kuri ta sake ba ta kuta da kuka kwarai a kai a kai da suke Allah ta ala ya sa kowa ke lafiya ba ka da ya ce wanda aka farkuri da alai sarki wanda aka fi zuwa mutan tularai fara ya rubuta kuka ne mai da shi da ya da kuma yi ba wani saboda shi turare akwai kanshi in kana shi kansa na biyu ba ya wahala sauka to malamai da suka ce wannan hadisi shi ne yadda ba wancan na rai hali shi yasa yana daga cikin abu na karanci ya zama dan abin da ake kyauta da shi a gida saboda duka karanci don kana da abubuwan da kaje gida ake kyauta da kai baki wani lokaci dan takardu da jami'a ba amfani da yaren larabci da yaren turanci da yaren hausa ganin ka yi sadu a aljanna sai a cikin mutunci ka dan je saudiya kura ka san su guda biyu za su guda uku za ka sai ka so na tsaraba guda biyar ka ba da guda uku sai ka ake biyu wata ran sai kai ba so na kunya sai ka ba shi wannan shi ne sai ka tsawa da kai ko sai a samu rana daga cikin abin da ake ajiyewa a gidan dan tsaraba shi ne kurare da za ka je ka samu hadisi sai ka samu a cikin fadi ne a saudiya da kanana sai ka samu fadi ne mai guda ashirin talatin arba'in duk nauyin da ke wuce lokacin guda ɗaya ba in ka wuta ce farfar da ke ba a wani amma ba zai wata da kai mara kusa zai ka suna ma da kan yin ta kuma da kana da su ne kan zai kawo da su amma a zai fara ne ba da wani masa yara ya kana mu yayi to yana da shi abin da ake so da kana cewa muna kyauta da shi a wurin sai ka rayu kyauta kana ba wa tsabar da shi a nan ya ana mai da tsari to da sai ka karba da kai ka karba da ka karba mafu tsaye muka ce idan aka ba mutum yana da ce sai ka bayi da gabo na حدثنا عمر بن اسماعيل بن مجاهد بن سعيد الحمداني قال حدثنا علي عن بيان القيس بن ابي خالد عن جرير بن عبد الله قال قعدت بين يدي عمر بن الخطاب فالقى جرير رداء ومشى في ازار فقال لا اصبر الى هذا فقال هم للقوم ما رايت رجلا احسن الا ما بلغنا من سوره يوسف ولا حديث يا رسول الله بن اسماعيل بن مجاهد بن سعيد الحمداني قال حدثنا عن يزيد بابه يا باب العبادي بن اسماعيل بن مجاهد البيان لك بيان كيس بن ابي حازم لك كيس بن ابي حازم عن جرير بن جرير بن عبد الله قال يمكن ولدت بين يدي عمر بن الخطاب أن بجلدتي كبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فألقى جرير رداء سيف لك رجلتا وبدا في إزار سيف في أسكن والنسا فقال لا سيكون يسقط رداءك سيدك فقال عمر للقوم سيكون يسقط ba ra'ayi wajen ganga wani mutum a sana mai tsananin kyau kamar da ke wajen lama balan da na yi sura da yusuf ba ce abin da ya zo wanda da kisar yusuf a rai sara wannan hadisi kamar yadda muka bayyana riwaya ne daga jaribun abdullah rabbi allah wa jaribun abdullah al-fajr da ke ce masa na tabbatar da dai wasu الله المسجد يمشي الخليل بين يدي عمر الهجرة الإنسان عمر وأن عمر يجي إنسبكشن صحابين يتكلم أجي إنسبكشن سيأتي وأنا يتكيا sai mutum ya kwaka riga sa sai ya daura shi za a wando kaɗai ko kuma abin da yake matsayin kamar irin fatani da ake daura ba mai kama da zai shi ne tsari na sai mutum ya wuce gaba da kuma ana yin wannan alamarin sarrafai ko a gane jiran mutane ko a gane yadda suke aka sayi ake ga cikin suke da lafiya saboda kusan aka sayi yana da muhimmanci a jiki ka rika motsa jini ka zai mutum muna ga kai ya sani ta sallar sallar sai ka ji da matar sa haka da na aiki ya yi rabbi Allah wa farkon aure ya ce ku tsiri ana da ka samu sai su kuma ji ga mutum ya yi wa daya biyu uku da aka saba sai aka fita a kuje to sai da sai a kowane lokacin da rai ta ya yi a kuruwa shi kofi yana da mai barin sunta ga wahalhalun da ke zama shugabanci sai tana ta wata da ake ciwo ta sai da ka aina sai saboda haka yake idan tsakanin da iyali da zama lafiya ana wasa kan daga nan tsakanin ainihin kaka da jika aka yi tsakanin ake wasa tsakanin jiki da barka ba wai ku zauna kullum kamar yadda ku zauna kun je kamar yi nuna gaba ba wasu ba sa gane wani zai da yake a masallaci ana tafsirin surat ana labarin kiyama haka yi ne ba ya da sami yadda ka san labarin ana tafsirin kiyama da za a wani daga ana labarin wuta aka da gara ba haka ake yi ba in aka je gida ba a ce ka ake tafiyar addini amma asali ba haka ake yi ba ai sahabbai sun taɓa tafiyar da tsara yin wata ga hali da hamsana daga wanda sai ta abokan ya ce da ba ka hamsana ya ce amma ka kai ba zan halawa ya ce sai ka zo wani ana dariya ana wasa kai wanda ba wanda ba ba wanda na ji kuta da kuma da ya ko da ta ga abun ya zama sai na wanda ce tunda ba gaskiya ka ji ba ma ka ji ba ba masallaci ana shayi za mu da abun ya fi geji ko kuma da gida sai mu ga abun da ko ba ko banda ana ta soyayya sai na ba ji ba gaskiya ta ga wannan matsala duk da ji da matsala sai ji al'imanu sa'a wa sa'a shi imanin matsalaci daban imanin matsawarta daban imanin da shiga daga daban ba wai yadda ake a makamata wajen kunta gawa da wajen wa'azi aka ranar tashin kiyama ana kuru ko kuru kuma da na ranar tashin kiyama ne kana da ba ya yi ba da ce imanin ba lokaci lokaci ne lokacin matsalaci daban lokacin imanin matsawarta daban daga shiga ɗaki kuma shi ma daban ana falo daban in ana kwanta gida kuma daban ina ba da an gane da yau ba a da ce ko shi imani haka yake ba wai yadda ake a masallaci haka za ka gida ba to abun da yake ba da wasu misalai ke har yaba a wani tsadar da wasu bayi ba yadda inda shi ake sarrafa a yi kura kura domin sahabi ne wanda ake ce masa zabibul khaira wato mai munin halitta amma da zan Allah ta'ala imanin sadika Allah ba shi imani na gaskiya ya taɓa zuwa yana da mamaye ko ina ya zauna tsawon sakamakon irin wada ne an kai kiri ne wani kare ko Allah ya kai da mata suna da son maza dogaye to shi ko Allah ya shiga jannan ya ce ka suka iya to da ka bai da zo amma a ɓangaren imani kuma tsohon in yaje can neman aure in yaje can neman aure in yaje can neman aure in yaje neman aure sai wata da wanda ne kira su Allah alaihi sallallahu alaihi wasallam wa sallam da yake ko da jannah ko ita mun kira ko ne alaihi ba don ne imani da Allah yake ka gare shi da Allah ba da ya ka ne yace kuma ba shi ba don ko ne a da ya sha ne sanan ne ba da ba da ba ba ba aure da ko da ne da ya me yasa sanan ne ce da gidan waye ka ce na ko ka ba da za ka kuma waye sabon da ya ce daga gidan da ce na ce a wata yana zuwa gidan makarantar babu a nasa ido bai yi bau kuma a kan salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bai gida ya fito sai dole biyu ya ce masa babba da yadda suna ya kawo ne wa ce masa wasu ana ne ke ya ce don shi iya ne wa kyau bai gida yana murna ya ce a wanda na daga yadda su ne da aiki da su ne zai yi da adana amma ya ce kowa da daga daga hukun da ne da ce a sai shi da ne ta ba ba wai shi da ba wani yake ne ba sai sa ya mai sai da aka kuma ce ke yi ce ko ko wani da ita mai da baba sha to ga ka da ce za a yi shawari da baba ko magana ta ba ta ne shi ne sai da gida ya samu baba ta ne ke gaya mata ai ba Allah ne yake neman aure ya kuma magana aure da shi yake so ta ce a ba shi bai ya ce wani ba shi bane waye ku tulaibi da tulaibi ba ku sai na baka ko ko ko so ka da ko tulaibi ne ko ba ba ba ya ce wallahi shi ku tulaibi ne da kika ga abin da shi tulaibi ne da baka ko ba ya rike da a cikin kaci sai ta ce ma ne kuma ne ki ba wanda ka zo kuma ya ce da bai kuma ma da tulaibi wani ya ne ba kawai auren ki gare ni sai ta ce mutum Thank you. Yana da daidai cikin daga ana yaki aka kama za ta abu da nasara an dawo mana ta wani ya rasu wani ya rasu wani za a fi da sabai ko da wani ba ya yi ta wani ya ta rasu kace a nan da kansa ce za ta yi sahi da ke ce ne ba ba da ke kun ga ba da da ba da ba ni magana da shi ba da ta ne gani ba ba ba shi kansa a ba ba ne ko ni a nan sai ce ku kasu ne ku duba sai za ka bayar kusin da aka yi yaki sai samu mushrikai bakwai a mace shi a bancin gefe ya التي نجيت أكثر في قتل سبعة من المشركين فقتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني الذي تياك المشرك فقل سوك شيشي شي daga gare ni yake ni daga gare shi da ke sake ne mai nan wannan shi ne tunan biyu wanda mai halittar sahabbai aka rawa da nabi ban dinta a ta annabi daga ƙarshe ce hada minni wa ana gari idan annabi ya gaya mutum wannan a jira da sana a gina shi a matsayin kawai ahalin bai ce kamar yadda yake salma da kwanan sukin da ahalin bai to yadda na ana addini wa almin da dama da cikin masu wani ana kai matsayin mutum bayan ya kai matsayin sahabi to zai shiga cikin darajar ahalin bai ma da to ya sa babban abu shi ne can halitta idan bayan ba imani a yanya ne da ban kaura babban kyau mai daraja shi ne kai imani shi ne kwanan sannan shi kan halitta a riba ka bane idan akwai kan imani aka samu kan halitta ko kan shi riba amma dukkan halitta bai daga ko wata ba ku bai wata yake kuma dukkan halitta ba aka yi tsawon kwana ko sai abu da ba yanzu duk wanda a cikin mu da ya kai shekara Allah ya baki tsawon kwana ya kai saba'in ko da wani ko saba'in ko ɗari ina da ɗan kuma da zama ya shekara da ba ba a cikin bane kwata-kwata wa shi bane za a ga fadar ba da zai ga ta mamu ka ce ta yanyan ba ne da ban ba mutum ba kuma za ka yi da za a kone shekara da yi da shi da kai a asia shi da kafin ya kuma a banta da shi a gayyar wata da zame shi ya ta ya gaji kuma a manta da shi ya saba da wata bane duk manyan halitta idan shekaru ba su ta bane in suka ja ba ba ba ka halitta da ke ba musamman ga mata idan za su iya ja Allah ya jarra ba su da yawa na ga wannan cikin halitta mun ba mu kai imani da ke ribar da halitta shi ne zama akwai imani a cikin Allah ta ala ya mana kari da imani wanda hadisi ya ba cikin sarki cewa a cikin islamin akwai illa hadisi ya kari da goma sha tara cewa yana da illa yana da mafakar imanci ba wa kai shi imanci duk inda kai shi yake game da imanin kayyar da kai ya rabu da mali ya bayyana a cikin zaɓi wa addu'i na mutane mai yi da zaɓi da ta cewa akwai mala'iku a wurin duk inda wayar yake da amali wurare ne na shekaru Allah ta ala ya ba ku ikon kiyaye kai shi ba da ana fata da kuma wanda aka da sa iyali da kuma da ya kira ne ko a da sai wanda ɗan karama yana da muhimmanci musamman ma da suna da buƙatar kanshi akwai lokutan da ake fahimtar da su da kanshi da sake turare kamar yadda ake bada mutane bayan da zuwa sallar kuma sallar yini guda biyu lokacin zuwa sallar jama'a a za'an da aka magana da shi a zuwa sai da kai ta bai zuwa a kira da suka tsaya ba da ke kira da shi mako bai zo ba lokacin da ke wajen da al'ada ko su yi wata ko su ne gaba da wata ko su ji gane wa mai gida su aka bukata kai ko sai aka taimaka musu da su daga yin kai gida Allah ta ala ya kai mu babu kai makana كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم bani da ke bayanin yayi kasance magana manzon Allah tsira ta miji sabar a gare shi yayin yayin halitta yake magana idan muka duba a cikin zasu ma'ajudi na farko shafi na ɗari da tamanin da biyu ibnu qayyim an-nawawiyya rahmatullahi alayhi ya bayyana mana yadda ke yin halitta tsira da yake tabbata gare shi yake magana daga cikin siffar magana sai ce ya fi kowane mutum a duniya fasaha sannan idan yana furuci furucin da ya fi kowa ɗanɗano sannan kuma ya fi kowa ya isar da zance yadda ake bukatar sannan idan yana furta harafi ya fi kowane mutum ya fitar da harafi irin yadda ake so a ci idan yana lafazi lafazin da na jan kunnuwan mutane idan ya ja kunnuwan mutane kuma ya da kun zuciya yana tasiri a cikin zukatan idan ya tashi magana ya kai magana haka ya bayyana shi ya ce kuma yana da jama'a yau mutum kan shi ne da wani kare ya yi aiki da yan takaitattun kalmomi amma sa abin da da matuƙar yawa mafu haka da ana shawarar da yawan hakika baya ba ta jami ne yana yi ya kan numfashi ya yi magana da ke da shi da ke yi ya dace da muna magana ko masu mutuwa ba a saka magana ko ya zama mai yawan tsauni ana saki da yana yana yi da ke da ke da ke da ke idan ka zaune ka zuwa ko mai wa'azi ka kai ta magana ba ta numfashi dole ka rika fafi kana yanke magana da ke numfashi da ka Kalau kita tidak boleh buat, kita tidak boleh buat. Jika kita buat, kita tidak boleh buat. Apa yang kita lakukan? Kita tidak tahu kita terima di sini. Sehingga dia itu bukan lagi kita. Oleh itu sempurna mungkin ada tahu bagaimana boleh kita kita tahu. Kita boleh kita cakap. Mampu. Baik. حدثنا عبيد بن مسعد البصري قال حدثنا عبيد بن الاسود عن اسامه بن زيد عن الزهري عن عروه عن عائشة قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سرده هذا ولكنه يتكلم بكلام بين الفصل يحفظه من جلس إليه هذا حديث يا رب سيد البخاري حديث يا رب الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن فيما الجاني الجاني والصحيح المسند من حديث رسول الله وسننه وأيامه ولا شيء سنن لذلك saboda tsawon sunan suka ga da sahih bukhari saboda ba ku ne hadin sunan ba amma asalin sunan da al-jami al-sunan bin hadith sunan wa sunan bi wa ajali al-ma'bud sai da bukhari na wannan hadisi daga Umayy ibn Mas'ud al-Basri kana hadathana Umayy ibn Aswad daga Umayy ibn Aswad al-Usama ibn Zayd daga Usama ibn Zayd al-Zuhri daga imam al-zuhri shine muhammad bin muslim bin ubaydullah bin abdullah bin shihab al-zuhri al-urwa daga urwa urwa bin zubayr bin allah bin uwayd shi urwa a madina ya rayu garin madina a nan ya rayu ya rayu sannan yana kiran na da aisha a matsayin umar rai kuma ya yi karatu gaba ga yin zafi ta ma da masa to yana da cikin wuraren ba ba da tarihi da suka tabbata har yanzu akwai saura har yanzu akwai gidan kuma yana da wuraren tarihi da har yau ake samu yana da gidan har yanzu yana da akwai gidan ta sai na abubakar yana da wani yalla ba sha yana da wuraren da suka fi tsada da tarihi akwai rijiyar sai na usman wani yalla ba wanda ya tsaya aka taimako masa aljanna tana da kusa da abubuwan shari'a wajen tarihin sultana ba ta da raka a gidan da ta zauna a madina ko da kamar su gidan yin zuwa har yanzu in ce kira da kuma da lamu yana da su cikin da ke game da yake lamu to har yanzu ana da teoriya da dai ana kullewa da wasu lokuta zuwa mutum a gudu wura da zuwa wani ba ke zada a gari kamar su kira da wani da ke zama ko teoriya da zadi to ni ne ne suna kusa da wurin nashi shiga na ko ka zo ka kama abin da ka gani kake bayani ba ɗaya ne da wanda ba ka gani ba ko ka magana magana ko ba ka kan ka ji a ce maka ba ka ji da sallan mun da ba ka gani ji ka kuma je ka cikin ka ko an kai gudu a cikin ka ka sha ko ka kai ko wani ya sha ko bai zama ɗaya da wanda ya ce magana a kan rijiya bai ba nan da ina da ke kanan kace inji da na da shawar yau da wata ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلك سرد هذا annabi tsira da annabi tabbata a gare shi bai kasance yana magana yana tura magana irin da kuma mu ya magana da da da da ba ya shi ne tana karanta da sahabba da tabi'ai da ba haka yake magana da shi da ku da ba da ba shi ba kan ta shi tana karanta muna magana da su ne da ni da ni da in ana magana da su shi da su ne akwai yin duka shi akwai sai a wani magana wani lokaci a maimaita sai ta bayyana da cikin ta walakin da mu'minin cewa shi kada ya kasance ya takallamu yana magana bi kalalin da na buza bai yi bayyana su fasilin wanda suke rarrabe a magana ta kara ce ya nan akwai kowa akwai kurso akwai maragira ko da magana ya shi ne fasilin kenan wato kana gane ya zama wannan magana ya shiga wata kana gane a nan ya yi rufa shi ya tsaya a nan duk na shiga a nan ya fara wata ruwa in ka kula yadda aka jera da Qur'ani aya bayan aya ai karanta da mu magana ne sai a ga aya sai a tsaya a yi tafi a tsaya a yi tafi a tsaya kuma wanda ko a sallah fiye da halitta tsira da kuma sama da gare shi bai taba aya dubi ba shi ba ko a sallah ne kuma ko da cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bin tafsir bin takbir bin takbir bin takbir daga tara a wannan littafin ya bayyana duk aya ɗaya ne duk tsawon ta تجلت إليه مباشرة إني الحمد لله رب العالمين سيادة الرحمن الرحيم سيادة مالك يوم الدين سيادة دك جرت الآية بين الآلين لا يضر سيدي إبداني سيادة حقيقي كان مثلا بين الآية والآية هو خير الحديث محمد رسول الله باية شريعة شهادة محمد إلى لك نسبة الله دون لك نسبة take cewa yana magana ne bin kalalin da magana bayyin bayyananniya fasirin da take rabanniya kana iya gane jumla ta amma rabata ya hafaru ko wanda ya rasa ilai duk wanda ya zauna a wuri ne don karatu sai yana iya haddacewa a cikin in dai ka zauna kana karatu da wani rishi to kana koyon yadda yake magana kuma cikin sauki kana hasashe wanda yana cikin bukari hadisi da dubu da ɗari biyar da suka da fasa da sassin da suka fasa wani hadisi yana da muhimmanci mai kokarin kiyaye mu ba shi muhimmanci a wani baya da wasu da hadisi da dubu da wasu da yau tana cewa kana yi hadisi hadisan ya kasance idan yana ba da labari da wa'ada Qur'an idan bai kirgawa yana son kirgawa da asbabu da ke da kalmomin sa idan yana magana da kana son kai samu kin ka kirga kalmomin da ke bada za ka ce duk magana ta kana kirga kalmomin ne saboda iyaye su take ne bayan dai da wa'ada Qur'an da asbabu idan yana magana da magana in mai kirgawa na so ya rika yana kawo yana inda kalmomi ke cikin kalmomi ita za ki dana da gada yawan kalmomi ba a wanda aka halitta ta ne to ko da halitta ne sai mu ke kokari ya kai yana da sauran magana akwai abubuwan da halitta ba kan ke ba sai a yi kokari a ga an tarbiyyantar da kai akan tarbiyyantar halitta mutum ne amma sai da kai wajen mana yin nasara cikin kai da مفهوم؟ طيب ما في يعني مثلا كلمة الإشكال ما في إلا ما كان عليه كلمة لا يكلمة ولا في يعني الإشكال ما ظن أن هذا مسكين ما كان نعم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن قصاب عن سماقة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لشروق الملك wannan hadisi daga Muhammad bin Yahya kana hadathana Abu Qutayba yace Abu Qutayba da babu labari shi da sare wurin Qutayba an Abdullah ibn Musanna daga Abdullah ibn Musanna an Sumama daga Sumama ibn Musanna an Anas ibn Malik daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu kana yace kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da yake tabbata gare shi ya kasance yu'idul kalimata salasa yana maimaita wasu muhimman kalmomi ko jumloli sau uku bai tuko kan kalmo da ka fahimce su daga gare shi wannan hadisi ne sahihi mu lokacin da kuka kasance Muhammad Nasa sai ko Allah sha ya kai da idan yana magana na farko mun ga shi magana yana magana ne kanarin da magana bai ne bayyana ne to da kake kana magana ka kai wani wajen ka fahimci magana da kake kalmar bayyin ya kunshi in kana magana da yare ba kwarewa ba ne karka kan aiki da kalmomin da ba san ma'anar su ba kwarewa shi ne kana magana wanda ya bai yi koyon ba zai gane da kake ka wannan shi ne barke wato ka kai wanda kana magana asalin gogewa ka iya magana da yare shi ne ka yi magana da yare da wanda ya kai koro bana fahimta wanda ya kai fara koya yana fahimta amma irin da fita da nake da shi lokacin da ya ce zai larabci ya nemo kalimar a musiyya kan kuma tsanani a ainihin kamar irin su fara su jaki da kuma kama su kare masu tsanani da kuma da aiki da su zai ba mutane wa ana wani ba kuma yawa ba ne gogewa shi ne ka yi magana da sun yi ake fahimtarsa inda hausa ne ka zama haka inda turanci ne ka zama haka inda larabci ne ka zama haka kowane yare da shi ne goge ba ya ba mu da cikin hadisai kalmomi masu tsanani suna da matuƙar karanci in ka zama da kuma yawa da su ce ana wurin da ba a samu kasar za su shiga wurin da su yi ne ba daidai ba amma ba da maka da akwai sauki duk bayani duniyar da ta mu ana kan shahada da Allah ya aisha da Allah da su da wani tsarin da a wani kan saka ko so mai ramadan ba ta ce haka da haka da kuma da Allah in kana da Qur'ani da hada daga ta fara koyon da su ke kai da Qur'ani ana kan ana kan da take da kana da alif lam mim zalika kitab لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ذلك الحق والتدريب كل شيء يكون في وقتها kuma fasulun a rika magana ana tsaya to a nan hadisi kuma da yace yuwaidu kalma al-harara yana magana ya kan maimaita kalmomi sau ba wai dukkan jumla ne ya mai da su ba idan yana magana a kan wata sau mai kiwanci daga cikin stage na magana na sa wato bai wata Allah ya masa shi ne yana son tafiya wani sai ya rasa ka duba misali bin lamin da misali akwai hadin yawa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min لأحد من الناس ويل لأحد من الناس ويل لأحد من الناس كل توكل ورغب عنه ثم رغب عنه ثم رغب عنه ينام إلى قدرة wanda shi ne yuri a talata idan zai faɗi suna da muhimmanci sai ya maimaita ta sau uku wanda a cikin iya magana in kana karantarwa ko kana yin wani presentation dukkan wani abu da ke da muhimmanci ka taɓa na sai faɗi shi a kan da kuma wajen da wuce shi ne kira tawhidul idan duk wani tawhidul ma'anawi na tawhidul da duk wani tawhidul ma'anawi shi ne kana tawhidul da abin da kake faɗa shi da yin kama da mutum da mai mai taka kara mai mai taka kara mai mai taka iya da shi magana na daga cikin masu yin na magana nasa shi ne kara kan aiki da ta kai da su kalmomi wato yana magana shi ne he talk less and say more he talk less and say more wato yana magana da kalmomi kaɗan amma da a kalmomi kana sharha suna yawa a cikin sharha sannan idan yana yin hukuma ko yana da yin presentation za a ga in yana bibiyar lafazin bakin da yana fasa a wani cikin idan yana kan yin ba yana hukuma ko lokacin da ka ɗauki ko da ya fi ya ka kai ne maka ka an da kuma mutunce shi yadda ka ɗauki ko da haka za ka yi da kan yin ba wani lokaci da yana yin wani yana yin zuwa zai ɗauka ka ɗaukar ba ya ɗauka ku ya ɗauka ka ɗauki yana magana ko haka ake yi ko ɗauka ka ɗauki yana fasa a wani cikin magana kiran ana magana ana ce zama magana ba daga bakin ka nake kama daga zuciya yadda kuma nake kira daga zuciya shi ne lokacin da kake ka kana a cikin kwana wanda kake kama yin kokari kake karanta duk ayat da kuma sautin ka da ke nuna tana tasiri da cikin ka min ba da jin da cikin tsorawa yake da tasiri na ajin ka da ka tuka kowace aya yana bibiyar ma'anarta shek mahamud alayhi sallallahu رحمه الله عليه إن هذا الاختلاف على أسر كلامه إن كان ثم على القرآن اختلاف مني وكان آية لكرمة لكن صوت سنة نصر آية إن يزور إلى أكبر مكاكا أكون كفا لكن أنك نمنا تاشيك إن ينا مكانا كان أزنا فيك الله كمان من كل شيء لك أولا لأن صوت كان من جاك مكانا الجنة duk inda ya kara da aka da yake kada sautin sai na son a da yake gaya mata duka wannan ya da sun kwarewa هي الخيانة إذا أنا مكانها مفهوم؟ طيب هناك هنا فتاة وقوفه لأنه قال أنه لم أجي إليه ولا يا فتاة وجاي فتاة وجاي فتاة وجاي اللهم جاء كنا قال أنا كنت فاتي بسوء في المتاة فهي هذا ولكن هو أخذ لي هذا